نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله عليكم يومنا عشرين دبيو بوت الرجب إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبدا يادا دليه دود أربعين شدة wanda ya daidai da 22 ga watan 1 shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin waza'ifu ramadan littafin da yake bayanin falala da abubuwan da ya kamata mutum ya aikata a cikin watan ramadan Allah ya kai mu lafiya ina ne muka tsaya eh wa ana bi hurairah radiyallahu anhu malam yace an karbo hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda ar rasulillah sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi malam yace azallakum shahrukum hada watan kudin nan na Ramadan ya lullube ku ya yi muku inuwa ya rufe ku bi mahlufi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda abin rantsuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma marra bil muslimina bai taba wucewa ga musulmi ba shaharun wani wata khairul lahum mafi alheri ga musulmi minhu daga wannan wata da ya zo ya rufe ku mana cikin watanni sha biyu babu watan da ya kai watan ramadana girma wurin Allah wala marra kuma bai wuce ba bil munafiqina ga munafikai ba shahrun wani wata sharrun lahum wanda yake mafi sharri minhu kamar watan ramadan a gare su munafikai kuma ba watan da suke jin haushin shi kamar watan ramadan saboda mi saboda alherin da musulmi ke samu a cikin watan saboda alherin da ke sauka da albarkar da ke sauka a cikin watan ramadan saboda kuma abokan aikin su duk tsaida su aiki yasa suke jin haushi su ne shaidanu inna allaha a bi malufi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da abin rantsuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yaktubu ajrahu wa nawafilahu lalle Allah ta'ala yana rubuta ladar da za a samu cikin watan Ramadan da kuma nafilfilin da za a yi gaba ɗaya cikin watan Ramadan nafila nawa za a yi raka'a nawa za a yi duka Allah subhanahu wataala yana rubutawa qabla an yudkhilahu tun gabanin Allah ya shigo da watan Ramadan din wa yaktubu wizrahu kuma Allah yana rubuta zunubin da za a aikatawa a ciki wa shaqa'ahu da kuma rashin arziki qabla an yudkhilahu gabanin Allah subhanahu wataala ya shigo da shi kadhalika anna al-mu'mina annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mai imani yu'iddu fihi alquta yana tanadin abinda za ya ci a cikin watan ramadan abinda za ya ci yana shiryawa ya tanade shi ya aje shi masarar shi hatsin shi wanda za a kunu dawa shi da za a mai to ɗan shinkafar shi duk abin da za ya ci sukarin da za a yi da abin da za a zanki zubawa ana jikawa ko a samu kunu soɓo da kwame da 'yan abubuwan dai da lemun tsamin da za a dai tanada wannafaqata lil ibada kuma yana shirya ciyarwar da za yi domin ibada a cikin watan Ramadan mana yana mai shiri muna ganewa ko shiri laraba suke mai Ramadan shiri gaba ɗaya sai a sau kaya aji shiri ake yi don Ramadan kana da wadata ma sai ka zo ka sau kaya aji ba ƙara sayan komi idan aka ce ma gobe za a ɗauka wata an kan kasuwannin sai da suke makarewa da mutane cibka suke kama gobe sallah ana ta murna ana ta jin daɗi yanzu abubuwan da za a sayi waɗanda ba su azuwa ne su ne kullum za a sayi amma waɗanda za a ajiyewa sukarin ka sai ka aje shi ko talaka ne sukari yake kawowa ya aje wanda zai mai wata rabin buhu ne tiya biyu ne tiya uku sai ya zo ya aje haka duk abin da za ka bukata shi to haka mai imani yake yana shirya ma watan ramadan da kuma abin da za ka ɗauka ka ba mutane shi ma kana shirya mashi abin da mai imani haka yake tanadi saboda mi saboda ya san watan ibada ne idan ka tanada wadana abu Allah ya sa kana da wata wadata ka tanade su kaji kaga shikenan sai ka shagalta da mi shagalta da ibada kai ta ibada man kace kullun sai ka je shago kullun sai ka je kasuwa muna ganewa ko kaga hankalin karbuwa biyu yake sai inda ma kai dan abin nan ne dan dan bige bige ne dan nema kake kaga dole ka tai nema kullun kasuwa to haka abin da mutum za ya badawa sai ya tanade shi mumine yana tanada wannan abu wa yu'iddu fihi almunafiqu shi kuma munafiki yana yin shiri a cikin watan ramadan ittiba'a yana bibiyan ghafalatil mu'minina rabkanan masu imani rabkanan muminai wani lokaci ne kowa ya je wurin aiki kowa ya je wurin ibada shi kuma sai ya zo cikin gidajen mutane masu banna wattiba auratihim kuma yana bibiyan mi yana amfani yana shiri da bibiyan al'aurorin musulmi manzo Allah ya ce fa gulmun to ramadana ganima ce riba ce yaztanibuhu al-mu'minu wanda mai imani yake samun ribai wa qala bundaru malam bundaru yace fi hadisi a cikin hadisin shi fa huwa ghulmul lil mu'minina shi watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ganima ce riba ne amfani ne mai yawa ga masu imani yaqtanimuhu al fajir fajiri ma yana samun wannan riba mutunan banza ma shi ma Allah subhanahu wataala yana bashi bakin gurgurdan rabin shi rawa ibn khuzaima ibn khuzaima ya rawaito shi fi sahihi a cikin sahihin shi wa ghayruhu da wannan sha wa ibn abbas radiyallahu anhu ma an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal jannata lalle aljanna la tubakhkhar lalle ana sanya mata turaren wuta ana yi mata kwalliya yi mata ado wa tuzayyanu kuma ana yi mata kwalliya min alhawli ila alhawli daga shekara ya zuwa shekara Bana daga ramadana zuwa ramadan aljanna ta yi duniyan nan da muke rayuwa girma amma kuma a sa mata turaren wuta gaba ɗayanta tashe ta ƙamshi sannan a yi mata kwalliya kuma kullum sai an mata kwalliya kullum a sai ramadan ya ƙare kwalliya yau daban ta gobe daban taban da gobe daban ta gobe daban ta jibi daban taban da gobe daban ta gata daban ta ta jibi daban haka kullum har sai Ramadan ya kare kullum a kwashe wannan a kawo wata kwalliya a dora duk shiri ne yake ga masu imani masu azumin Ramadan li dukuli shahri Ramadan saboda shigo watan Ramadan fa idza kanat awwalu laylatin to idan farkon dare ya zamanto min shahri Ramadan daga watan Ramadan habbat rihun min tahti al-arsh sai wani iska ya kada daga karkashin al'arshin Allah yuqalu laha al-muthira iskan ana kiranta da sunan al-muthira mai tadowa wa tasfuqu awraqu ashjaril janna sai kunuwan a ganyen itacen aljanna itacen aljanna gaba da sai zaki kadawa haka suna bugawa ka san iska ya taso yana bugawa kana jin karan itacen wa hilaqul masari'i da kuma tsaurayen kofofin aljanna su ma sai zanki bugawa iska na buga su wani iska ne ke tasowa daga al'arshin Allah. Wa yusma'u lidhalika qaninun sai a ji wata ƙara ƙara irin da yadda kasan kyaure na bugawa ana iska iska na zuwa da shi yana dawowa da shi yana kam kam yana bugawa to sai a ji wannan ƙara shine tsanin lam yasma isami'una masu saurare ba su taɓa jin ahsana mihu ƙarar da take mafi kyawu kamar wannan ƙarar ba ba irin ƙara kyauran da za ta damun ka ba ko ana iska inda kyaure na buga isa ka yake ko dai ka tashi ka sa kuba ko ka sa na baka tangale shi domin ƙarar ba ta da daɗi amma wancan ƙara ce ta ƙofofin aljanna daɗi tunda duk ɗan adam ɗin da Allah ya halitta ka ji halittar da Allah ya halitta ba su taɓa jin wata ƙara mai daɗi ba kamar wannan ƙarai. Ɗauraye na bugawa daɗi ke akwai. Wata biruzul hurul inu sai ‘yan matan aljanna wanda ake ce ma hurul in sai su bayyana. Hur, hur su ne masu kyau. Kyawawan mata su ake ce ma hur. Inu kuma su ne masu manyan idanu masu kyau. kalmar biyu ce hurul in alhuru al'inu kyawawa masu manyan idanu masu kyawu sai su bayyana su maran nan abin sai ya burge su hatta ya kifna har sai sun zo sun yi tsaye baina shurafil janna a tsakankanin tudunkan ƙofofin aljanna zo da su yi tsaye ainihin da kasan dai mata suna yi ana wani taro ko ko motoci na wucewa mata su dan tsoro bakin kofa ba da izinin maza ba su yi tsaye suna kallo amma su waɗannan mazan su na duniya kira ka ba sai laifi wasu wa iladina sai su yi kira da murya babba su ce hal min khatibin ila Allah shin ko akwai wanda yake neman aure zuwa ga Allah auren mu fa yuzawwijahu sai Allah ya ba shi aurenmu kullum za su faɗa haka fa thumma yaqulna al-hurul inu sa'annan ƴan matan hurul inu su ƙara cewa ya ridwan aljanna ya kai shugaban masu tsaron aljanna ma hadhihi laila wata dare ce wannan wa yujibuhunna bitalbiya sai ya karba masu da amsawa thumma yaqulu sa'annan yace هذه أول ليلة من شهر رمضان wannan daren farko ne daga watan Ramadan ya gaya musu haka futiyat abwaabul janna yace an bude kofofin aljanna ala sa'imina akan masu yin azumi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama daga al'umman manzon Allah kira da mun ce Allah su kare tabbata gare shi rawahu al-bayhaqi imam al-bayhaqi ya rawaito shi wa ghayruhu da wani shi وعن عمرو بن مرة لقى عمرو بن مرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمت يزور مائك صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يسي يا مائك الله صلى الله عليه وسلم أرأيتك يا مني إن شهدت أن لا إله إلا الله in na tabbatar da babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa annaka rasulullah kuma na tabbatar da cewa lalle kai manzon Allah ne wa sallaitu salawatil khamsa na sallaci salloli guda biyar wa addaitu zakata na bada zakka wa sumtu ramadana na yi azumin ramadana wa qumtuhu kuma na tsaida daren ramadana da ibada famimman ana to ni daga cikin wani irin mutane nake a waccan rana rana alkiyama qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace min as-siddiqina kai kana daga cikin siddiqai wa shuhada kana daga cikin shahidai domin aljanna hawa hawa ce akwai ta siddiqai akwai ta shahidai akwai ta salihai akwai ta waliyai kowa da irin matsayin shi akwai ta malamai akwai ta almajirai akwai ta yan baro mu su ba almajirai bane to yan baruwansu ne kuma yan aljanna ne musulmi ne masu imani ne amma su ba su karatu ba ruwansu da harkar karatu wadda suna ibada suna sallah suna azumi suna kiyaye haƙoƙin da suka ji an gayi cewa haƙoƙi ne akan su to suna kiyayewa su ma tasu daban su ma ɗin hawa hawa ne haka take hawa hawa hawa darajatun babu wa fawqa ba'd darajoji ne waɗansu na saman wasu kaga annaba su ne kololuwa su ba annabawan kaga ai tsakanin su wani yafi wani su ma haka a dawo kasan su haka a dawo har sai an dawo kasa gaba daya to ko ina kake da cikin aljanna wurin daɗi ne ba wurin wahala ko ina ne wurin daɗi ne kuma babu wani wanda za ma aljanna babu wannan ba wanda zai ma gori ko kuma ya zange nuna ma ya hika babu wannan da an wuce wannan an riga da irin wannan kurin da wannan takamar duka an cire ma mutane daga zukata ba ka zuwa gidan wani kaga yana nuna ma kai sai a hankali ya hika babu wannan da an wuce nan duk wannan abin da Allah ke samu dan adam na barazana na kuri da takama da wani abu duka Allah wa nazana ma fi suduri min ghillin Allah ya ce mun cire masu da irin wannan damuwa to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana daga cikin siddiqai da shahidai kamar wani yana nuna cewa shahidai da siddiqai wurin su daya rawahu ibn khuzaimah wa ibn hibban ibn khuzaimah da ibn hibbana rawaito shi wa an anas radiyallahu anhu an karbo daga anas Allah ya kara masa yarda annan nabi sallallahu alaihi wasallam mandala sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance yad'u yana yin addu'a bi bulughi shari ramadan ko bi bulughi ramadan yana roƙon Allah ya kai shi watan ramadan fa kana idza dakhala sharu rajab qala sai manzo Allah ya kasance idan watan rajab ya shigo sai ya zaki cewa Allahumma barik lana fi rajabin Allah ka sanya mana albarka cikin watan mu na rajab wa sha'ban da kuma watan sha'ban wa ballighna ramadan kuma Allah ka ida kai mu watan ramadan rawu qabrani wa ghayruhu duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ne saboda mi farin cikin kusantowa watan ramadan wa qala abdul aziz bin marwan abdul aziz dan marwan yace kana al muslimuna musulmi sun kasance ya kuluna suna cewa inda huduri shari ramadan a wurin halartowa watan ramadan Allahumma qad adallana sharu ramadan wa hadara ya Allah watan ramadan fa yayo kusa kuma yazo wasallimu lana to Allah ka miƙo shi gare mu ma'ana ka kai mu a cikin shi wasallimna lahu mu ma ka miƙa mu gare shi ma'ana ka ba mu daman azumta shi da ibadori waɗanda ya kamata a ci mutum yayi a ciki warzuquna siyamahu wa qiyamahu kuma Allah ta'ala ka azurta mu da azumin shi da tsayuwar shi warzuquna fihi aljidda wal ijtihada kuma Allah ta'ala ka azurta mu da bada kokari da mai da hankali a cikin shi wal quwwa kuma Allah ka azurta mu da karfi a ciki wan nashata da kuma sakewa da kuzari a ciki wa idna fi kuma Allah ka kare mu a cikin shi min alfitan daga fitintunu wannan magabata suka zamanto suna yin wannan addu'a gabanin zuwa watan Ramadan wa qala mu'alla ibn al-fadl mu'alla dan al-fadl yace kanu yad'una Allah magabata sun kasance suna roƙon Allah sittata ashhurin wata shidda an yuballighahum Ramadan ya kai su watan Ramadan. Tun mai da una husanin illa Allah ya kai su suka yi azumin watan Ramadan ɗin kuma sai ta roƙo Allah sai ta tashirin wasu watannin shida kuma an ya taƙabbalahu minhum Allah ya karɓi watan gare su. Nan ba maganar mance watan Ramadan. Kullum cikin cikin tunanin shekara gaba ɗaya cikin tunanin shi suke. in ya wuce a yi ta addu'a ibadar da aka yi Allah ya karba. Tashi, magabata kenan mutanen kirki bayan Allah ne na kwarai. Amma kana ga yadda suke, mu kuma muka yi shi kenan, ya wuce kawai Allah ya karba ba sai mu yi ta roƙon shi ba. Ba ruwanmu, ke sa ba mu iya cin musu. su tsayawa suke su ta addu'a har wata shidda kana yi duk wanda ya zo makarantar shi ya karatu ko masallaci yana addu'a sai ya ce azumin da muka yi Allah nan da wata hudu Allah karbe shi sai an yi wata shidda sannan sai a bari kuma sai a koma roƙo Allah ya kai wani Ramadana din kuma wani ma yanzu ya mance da Ramadan sai an ce mai saura kwana arba'in da wani abu ya mamance da shi gaba daya ita na ne yake ma ƙarshen da ma sai nan da wajen wata bakwai za a azumi sai ka ce mai saura nan da kwana arba'in da yan kai e kawo har ya zo to haka nan ne su ko magabata kaga ba haka suke mutanen da da in aka ce da can kowa haka yake da can kamar yanzu nan kowa haka yake ba wai sai malamai bari tunanin malamai ne musulmi aka ce musulmi haka su inda musulmi yake haka yake domin abin da ake yayi kenan su lokacin su ibada yayin ta ake duniya kuma yayin yin watsi da ita ake ba wanda ya damu da ita su yayin rayuwarsu kenan mu kuma yayin rayuwarmu duniya duniya ita ta dame mu ba ka ganin mutum ya yi tagumi yana jin damuwa saboda bai yi wata ibada ba kawo mutum cikin bacin rai baya da kuɗi wata matsala ta taso ya rasa yadda za yi da ita ta rayuwar duniya masu magabata ina su zai ta damuwa mutum zai tashi saboda ya ji wani hadisi bai ji shi da kyawu ba daga nan ya ta haka mamali ya dawo saboda ya jiwa hadisin da kyau kamar mali ko kuma ma kamar mauritaniya ma wuce malin ko ya kai senegal ko ya nan wajen sai ya je wajen uganda saboda hadisi daya ya je ya samu malamin sai na ji wani hadisi ban yi da jin shi da kyau da Allah ga ya mani shi malamin ya karanta sai ya rubuta ce na gode gobe sai na da kayan shi ya dawo yana murna ya jo abin ga bakin masu abin in ka gan mutum musamman ma mutum wajen uganda ya ta neman jimina ne an ce kuɗi take yi kage can ka samu ta da yawa baka kuɗi laikiyaye ba komi lokaci ne yanayi ne dama wancan lokacin ba zai zama irin na yanzu ba ko nan da shekara arba'in hamsin da suka wuce ai ba ba haka abin yake yanzu ba to dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka za a yi ta rayuwa kullum jiya ta yau kullum yau ta yi gobe haka za a yi ta yi kullum mutanen yau sun yi na gobe na gobe sun yi na banda gobe haka za har sai alkiyama ta tsaya haka za a yi ta rayuwa yanzu muna akwai alheri mai yawa a cikin mu waɗanda za su biyo bayan mu kuma abin ba kyau Allah ya gyara musu amin mu ma Allah ya ƙara gyara mu amin wa qala yahya ibn abi kathir Yahaya ɗan Abi Kathir ya ce, Kana min du'a'in ya kasance daga cikin addu'ar magabata, Allahumma sallimni ila Ramadan, Allah ka mika ne zuwa watan Ramadan, wa sallim li Ramadan kuma ni ma Allah ka miko mani watan Ramadan, wa tasallamhu minni kuma Allah ka karɓe shi gare ni mutakabbalan yana karɓaɓɓe. Bulugu share Ramadan. iso watan Ramadan wa siyamuhu da kuma azumta shi ni'matun azima ni'ma ce mai girma kasancewa ka kai watan Ramadan kuma ka samu dama azumta shi da damar tsayuwar shi da damar ibadodin da ya kamata to babban ni'ima ce wa yadullu alai yana nuna kan shi hadithu salasa hadisin mutane guda uku alladhina stushida wanda aka yi ma shahada ithnani mutum biyu minhum a cikin su wa mata thalithu ba'dahuma na ukun kuma ya rasu bayan su biyun sun rasu amma ala firashi ya mutu ne a bisa shimbiɗa shi wa ru'ya sai aka gane shi fil manami a cikin kwana sabiqan lahuma yana mai riga gare su ya riga su tare da cewa su shahada suka yi wurin jihadi fi sabilillah shi kuma an ji mai ciwo sai daga bayarsu to kuma sai aka yi mafalki aka gan shi ga yanayi ya riga su aljanna shi ne aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama qala sai fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaysa salla ba'dahuma kaza wa kaza salatan shin ba ya kasance yayi sallah bayan su ba sallar kaza da kaza da kaza ba mana ba ya sallah a zuwar la'asar magariba isha'i ta kwana da kwanaki ba ya yi nafilfili ba mana su sun riga sun tafi sun bar shi yana ta ibada yana ta ibada wa adraka ramadana kuma ya riski watan ramadana fa samu kuma ya azumi shi amma za Allah ya an baya labarin an ga ya wuce su yaya aka yi su sun shahada shi kuma sai daga bayan rasu kuma yaya aka yi shiga gaban su aljanna manzo Allah ya ce ai ya dade yana sallah bayan su sun rasu kuma ya iska watan ramadan ya kwashi albarka wanda su ba da sun kwashe ta bana ba su nan a wata riwaya manzo Allah ya ce ya yi raka'a dubu shida bayan su wa wallazi nafsi bi yadi manzo Allah ya ce to na rantse da Allah wanda raina yake ga hannun shi inna bainahuma lalle tsakanin su ko in bainahuma lalle abin da ke tsakanin su la abadu yafi nisa mimma bainas sama'i wal ardi daga abin da ke tsakanin sama da ƙasa matsayin su a cikin aljanna yafi nisan mi yafi nisan abin nan da ƙasa zuwa sama makaka ƙasa zuwa sama ba wanda ya nisan ta sai Allah wannan sama wannan hazo ne kake gani ba sama bace baka iya ganin sama sai dai kaga sama wannan wadda take sama gari ka kawai sama amma ba ginin nata ba baka ya ginin ginin kuma an ce tsakanin ƙasa da zuwa sama ya kai ta shekara ɗari biyar kaga ai ba yiwa ka gane ta ko mi kasa ba ka iya gani ta yi nisa kwarai kawai hazo ne kake gani to kaga wannan ma yana nuna cewa aljanna tsakanin matsayin mutum da wani mutum akwai nisa sosai gidaje ne ga sunan kowane hawa da mutanen shi kowane hawa da mutanen shi kowane hawa da mutanen shi kuma kai ma inda kake hawa hawa ne ga yanan fa ba wani wuri ne matsacce ba kai ma inda kake hawa ne ga yanan ya tafi yadda kake so lahum ma yasha'una fiha abinda kake so Allah zai baka cikin aljanna wanda kake so wanda kake ra'ayi kake sha'awa shine Allah ta'ala zai baka aljanna yadda kake son ta haka zaka samu aljanna ko ba haka ba shi da adam ka san yadda yake son rayuwa haka yake so sa to a duniya ba za a yi haka ba amma a lahira yadda kake so zaka yi yadda kake so haka Allah ta'ala zai baka ita duk abin da kake so sai an kure ka kai sai ba Allah ta'ala yana ya kai yana tambayar ka akwai akwai abin da ba ma ko ya Allah ai an yi mana komi eh ka dai ka dai lissafi ga gani ko akwai ci haka ya Allah ai ba abin da ba a bani ba saboda Allah ya san ka da zari ka tara abin da baka yi amfani da shi amma aljanna da abin da aka baka sai ka yi amfani da shi kana da lokacin shan daɗin komi komi kana da lokacin shi ba kamar duniya ba saboda duniya cikin ka cika yake dole ka haƙura aljanna kuma ciki ba ya cika kaga kenan kana da lokaci kuma ba ka gajiya kana da lokacin yin komi lokacin zuwa ko ina cikin gidanka kai ta zarganiya in duniya ne kamar mahaukaci za a ganin ka kai ta kai da kawo ka sauko kai hau ka kai kamar kana neman wani abu shi kuma aljanna dadin ka ne kake tasha kawai ba ba ba rana ba ta faduwa ba a dare in ka ka kwanta saboda kana ra'ayin ka kwanta ne amma ba dan gajiya ba kwanta ga sunan shimfiɗu iri iri ka kwanta ka miƙe kai ta tsallo kai ta juyi ta abin da ka ga dama ibada ta kare da abin da kake so sai kai a cikin aljanna shi inda kai matanka ne ga sunan bila adadin telam telam ga sunan an zubi maka rawahu ahmad wa ghayru imam ahmad da wani shi suka rawaito wannan hadisi wani aisha radiyallahu anha qalat an karba hadisi daga nana aisha Allah ya kara mata yarda ta ce wa dakala ramadan watan ramadan ya shigo ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah fa ma aqulu ta ce to me za ni faɗi tun daga ramadan ya shigo qala manzo Allah ya ce quli ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah lalle kai mai yawan yahewa ne kuma kana son yahewa to Allah ka yahi mani Allah yana son yahewa wanda ya bata maka rai ka yahi mashi wanda ya ba ba daidai ba ka yahi mashi Allah yana son bawa ya zamanto mai yahewa in kana yafe mu mutane Allah subhanahu akwai wani matsayi a aljanna saboda yafewa ka za a baka shi akwai wasu hurul ini na musamman da Allah zai tara maka saboda yahewa a kawo masu ga sunan wasu ne na musamman ka san ka tunda aka ce sunan musamman ne to wasu iri ne daban a ce ma saboda kana yafewa ga sunan ka zabi wanda kake so in ka ce duka nake son sa Allah Allah ya ce to an baka in kuma ka zaba shikenan baka yi zari ba ko zari kai baka ma Allah ba a laifi aljanna wanda kake so za a baka ya Allah waɗannan mata masu yawa haka sai na zaba bari in kwashi a guna da ce an baka tai da su to Allah yana son yahiwa mu zaman to masu yahiwa babu abin da yahiwa ke kara ma mutum wani Allah sai daukaka جاء رمضان رمضان فيازو فيه الأمان أتكين شاكو يا منشي daga dukkan wani abu da zai cuta maka ko ya musguna ma ko ya tsoratar da kai a cikin watan Ramadan akwai shi akwai zaman lafiya akwai kwanciyar hankali cikin watan Ramadan ayyuka shayukan laifi suna yin kasa suna ragewa wal itqu sa'annan kuma a cikin shi akwai yanta mutane daga wuta wal fawzu kuma a cikin aljanna akwai rabauta bi suknal jinan da zaunawa a cikin aljanna cikin Ramadan duk wanda ya zama watan Ramadana lami lafiya to Allah subhanahu wataala zai ba shi gida aljanna man lam yarbah duk wanda bai samu riba biya da shara a cikin wannan wata na Ramadan fa fi ayyi sharin yarbah to cikin wani wata ne mutum zai samu riba man lam yaqru fihi li maulahu duk wanda bai samu kusanci a cikin watan Ramadana ga Allah ba halicce shi ba wa huwa ala bu'dihi to shi akan nisan shi daga Allah la yabrahu ba zai gushe ba inda baka samu kusancin Allah cikin watan Ramadan ba to ba da zaka samu kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata rana mun bari malaika Jibril ya gane shi kusa mun bari za a yace ma yace ma Nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda Ramadan ya shigo ya hita ba a gafarta mashi ba to wannan Allah ya nisantar da shi daga rahmar shi ce amin Allah ya ce amin zaraka don da ramadana ya shigo in ramadana ya shigo ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka ba Allah subhanahu wata'ala ka yi haƙuri ka yi biyayya ga Allah ka yi haƙuri ka mai da hankalinka ga ibada domin ka samu gafaran Allah subhanahu wata'ala domin in dai ba gafarta ma ba in dai baka samu kusancin Allah cikin watan ramadana ba to sai wani wata kuma wajen da aka keɓance don ka yi ibada to wani wata ne kuma za ka samun natsuwa Allah kiyaye man rahima fi hadha shahr duk wanda aka tausaya mai aka mai rahama cikin wannan wata wa huwa almarhum to shine wanda aka marhama fa wa man hurima khairahu duk wanda aka hana mashi alherin ramadan wa huwa almahrum to wannan mutum shine aka hana duk wani alheri gaba daya ata ramadan mazrat alibadi ramadan ya zo yana matsayin gona ga bayi kamar gona ce ga bayi ka san gona tana zuwa da albarku da yawa ko ba haka ba gona a cikinta akwai albarku da yawa ga haci ga dawa ga wake ga gyada ga abubuwa da yawa ga ciyawa to haka ramadan yake zuwa da alkhairai dimbi abubuwa masu yawa لتطهير القلوب من الفساد domin ya tsarkake zukata daga lalacewa Ramadan yana zuwa ne karshen shekara ta wannan lissafin ya wanke ma zuciya daga lalacewa ka ka zamanto mutumin kirki yana tunatar da kai ba shi Allah ya ji shi ne saboda ya zama mai tunatar da mu kuna ganewa yana tunatar da mu abinda Allah ya halice mu domin shi wata ɗaya za kai kullum ba ka ci abinci da rana ba ka sha da rana ba ka wani abu wanda zai bata maka azumi da rana har sai azumi ya kare yana tunatar da kai Allah ya yi ka ne don irin wannan ba to saboda ka Ramadan ya zo domin ya wanke mana zukatanmu daga lalacewa fa addi huquqahu to ka bayar da haƙoƙin watan Ramadan qaulan wa fi'lan haƙoƙin shi na magana da kuma haƙoƙin shi na aiki magana shine kai ta karatun Qur'ani mai girma kai ta yawan salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama da tasbihi da la haula da la ilaha illa Allah da sauran dai abubuwan da zaka faɗa da bakinka da ko magana mai kyau tsakaninka tsakaninka da mutane ba zage zage ba bace bace ba cin naman mutane ba wulakanci ba cin mutunci maganganu masu kyawu zaka zanki faɗa ma mutane haka aiki aikin kai zamanto da aikin azumi ne da aikin mai ibada ne to na aiki da baka da bukatar shi cikin watan ramadana sai ka rabu da shi kawai ka bayar da hakokin ramadana na magana da kuma aiki wa zadaka kuma guzurinka fattakhidhu lil ma'adi ka dauke shi domin gobe domin ranar alkiyama a cikin watan ramadana zaka daukan guzurin da zaka tafiya da shi domin tahiya ce kake fa balaguro ne ba duk wanda ya zo duniya to da ya balaga ya fara wannan balaguran shi nan yanzu ka shigo mota gwargwadon abin da ake balaguro da shi ka san wani yana balaguro da mota wani da jirgin sama wani da jirgin ruwa wani da jirgin ƙasa wani bisa keke wani bisa amalanke wani bisa moto wani bisa adaidaita ko wani ma ƙasa yake balaguran shi gwargwadon yadda kowa ke balaguro to yanzu kai ma fa ka zama dan balaguro dan tafiya ka kama hanya kenan ka wannan tafiyan kuma ka san tafiya in za a ta sai an dauki guzuri ko ba haka ba saboda in ka je wani wuri ka gaji kaga ka kana jin yunwa ko kishirwa akwai yadda zaka zo a hana maka ruwa ko ba haka bane akwai yadda zaka zo a hana ma ruwa akwai yadda zaka zo ba ko ina zaka zo bale duniya yanzu ma ba ko ina zaka je a baka abinci ba matsayinka na bako ba san mugu ne kai ko mutunan banza ba ko mutunan kirki a ga mutane yanzu sun bar sakin jiki ga bako da can bako ko ina yaje duk wanda ya kwankwasa ma gida sai a bashi wuri amma yanzu abu ya zama saboda an sha sauke mutanen a sauke suka gida shikenan a tashi aske sun share gidan gaba daya sun ma gidan shara mai kyau kaga gobe wani ya zo a karbe shi to wasu sun bata wasu raka ko ruwa za ka sha wani wuri sai ka sayi ba su baka to kaga rayuwa tana bukatar in kana cikin balaguro ka rike ka rike gusuri to tayya muke lahira za mu akwai wuraren da muke yada zango kafin mu isa lahira kafin mu isa inda zamu akwai kabari sannan mun hito daga cikin kabari ranar da Allah zai kira mu duk mu tashi akwai tsayawa gaba Allah nan ma wani wuri ne za mu yada zango to sa'an nan ne daga nan fa kowa za ya gidan shi mu yi dama wasu kuma su yi hagu san wasu ba ba nan masallacin wasu kamar zara alhububa to duk wanda ya shibka kwayoyi wanda yake da gona ya zo ya shubka kwaya wa ma saqaha amma bai shayar da ita bai bata ruwa bai kyale ta zo kai shubka ka barta da ruwan sama kawai baka zo kai noma ba baka yi cira ba baka yi tishi ba kawai ka kyale ta sai bayan wata hudu lokacin da kowa yake girbi ka ji ana girbi kace kai ba bari ka je kai girbi har sai dai ka girba kanka ba za ka samu komi ba faman zara al-hububa ma saqaha duk wanda ya shuka kwayoyi na hatsi ko dawa ko masara ko wake ko gyada amma bai ba su ruwa ba ko bai kula da su ba da awwa mutum zai fashe da kuka nadiman yana mai nadama inda al-hasadi a wurin da ake yin girbi saboda kaga duk makwabta kewaye da kai na ko ina suna ta yankan hatsi suna ta girbi suna ta cirar gyada ana ta roro kai kuma gonarka ko shigowa ba ta duk inda ka kewayo ta duk ta game da shukar da ciyawa gaba ɗaya dai sun game ba waken ka ma ya bace yana can ƙasa ma ba a san inda yake ba. ciyawa duk ta bar da shi wurin yayi baki kirin bai shigowa sai mutum ya yi mi azan sai kuka kana can kana ta lissafin wata katangarka da ta lankwaso haka za ka ture ta da kanka ka tara ta in- in in kaka ta zo kaga babu wannan magani kana tunanin wata yar jawararan da kake dan harara maka dan sussuka wasu yan buhuwa a abin na a biya kuɗin sadaki kuma soyayya ta yi nisa da kai da ita yaya kaga ba magana sai kuka kana cikin kuka ga cewa ai wane ya zo shi bana ya samu amfani kwarai ya dauke ta ta ce yanzu wane take so ba kai ba Allah ya kiyaye nawa ke sallama la hanzu yana nan yawa da sauran ke masha Allah bari mu ci gaba wala abi jafar ibn ali radiyallahu anhu an karbo daga abi jafar dan ali Allah ya kara masa yarda kara yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan sahalla sharu ramadan in watan Ramadan ya kama istaqbalahu bi wajhihi sai manzo Allah ya kalle shi da fuskar shi kuma ya kuli sannan manzo Allah ya ce Allahumma illa wa alaina bil amni wal iman Allah ka bayyana mana shi da aminci ka bayyana mana shi da imani was salamata wal islam Allah ka bayyana mana shi da kubuta da kuma musulunci wal muafiyatil mujallala da kuma zaman lafiyar da yake cikakke ne wanda yake lullube kowa wa difa'il aqsam kuma Allah ka bayyana mana shi da ture mana cututtuka gaba daya wal auni ala sala kuma Allah ka bayyana mana shi akan taimako akan yin sallah wasiyama da taimakon yin azumi wa tilawatil qur'an da kuma karatun alqur'ani mai girma Allahumma sallimna li ramadan Allah ka kubutar da mu ga ramadan wasallimhu lana kuma Allah ka kubutar da shi gare mu watasallamhu minna kuma Allah ka karban mu ka karban mana watan Ramadan hatta ya kurja Ramadan har sai watan Ramadan ya kare wa qad ghafarta lana alhadi kuma Allah ka yi mu gafarar zunubai wa rahimtana kuma Allah ka lullube mu da rahamarka wa afauta anna kuma Allah ka yahi mu أخرجه ابن عساكر ابن عساكر يفتد أن حديثا وروى ابن النجار عن الحارث الأعور ابن النجار يروي لك الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال الله قال مصير دا أنه كان إذا نظر إلى الهلال يا كسن شيء إذا يكن لجنجر وتا صابا وتا ديكاما قال سيدي اللهم إني أسألك خير هذا الشهر يا الله إنا رقمك alherin da ke cikin wannan watan wa fatahu kuma Allah yana roƙonka buɗin wannan watan wa nasrahu da cin nasarar shi wa barakatahu da albarkar shi wa rizqahu da arzikin shi wa nurahu da hasken shi wa zuhurahu da bayyana shi wa a'udhu bika Allah ina roƙonka tsare ni min sharrihi daga sharri shi wa sharri ma badahu da kuma sharrin da ke bayan shi ana ramadan ba sharri ke cikin shi ba amma dai abinda mutum za a yi mara kyawu shine sharrin amma shi wata ne lafiyayye tsantsan alkhairi ne a cikin shi waya na kara akwai abin nan ne lokacin lokaci ya ko to a kira bismillah karatu ma ya kare ki an zo wurin kwana dama wannan yake tambaya ce arme na biyu to sai Allah kadarta macen da ya arma yarinya ce bata iya dahuwa ba ko kaɗan din ta yi abincin ba ciwa to sai ce yanzu zai kai ta inda za a koya mata abinci kwana har arba'in da biyar to wannan lokacin in za ta barin aiki tun da in ta yi abincin ma ba a ci- bai ciwa za ta zawa tana koyo abinci to yake tambaya yanzu cikin kwanakin a- daga da arba'in da biyar tana da haƙƙi ya zanki zuwa ɗakin ta koko a'a tun da ba ta yin abinci shikenan a bari sai ta iya abincin kan nan ta zo ta ɗauka cewa uwar gidan ta ɗauki kwanakin hata abin ga
a ana haka nan a aure na biyu to macen ya ce bata yi abinci ba in ta yi abincin ma ba a ci to shi ne dauki abin nan matakin ya kai ta inda ake yin abinci a koya mata tsawon kwana arba'in da biyar to tun da ta saki yin abinci uwar gida ta dauka tsawon waɗannan kwanakin yana da haƙƙin shiga wurinta yana da haƙƙi abin yana na yadda yake tun da bata iya ba larura ce haka ne kenan waɗancan haƙoƙin suna nan
Ah, in tsaye da abincin za a yi da zaki saye kuma an ita uwar gidan ta yarda babu wani abu shi.
Zan- amma dai tana da wannan haƙƙin Na'am.
tunda bata iya ba na wanda bai iya ba kaga ai ba da gangan bane bai iya abincin ba gaskiya idan haƙƙin shi na shiga ɗakin shi da kwana da shi ba bai bai faduwa na'am yana nan hmm.
ashal wannan kuma yake ta- take tambaya mijinta ne ya sha giya ya suka zo suka yi tsatsaniya kawai sai buɗe baki ya ce ya sake ta ta ji kawai tabbas ya ce ya sake ta to yanzu wai take ɗauka sakin ya abku tunda yana cikin giya ta ce mijinta ya sha giya suka ri- suka yi rigima kuma cikin giya ya ce ya sake ta wannan sakin ya yi ko bai ba ya yi
Masha saboda maye ne wanda mutum ya sai ma kanshi Allahu Akbar.
dan da abin da ka ɗebo cikin mayan nan kai ka ja ma kanka na'am
yayi ashal wannan kuma tambayar da na aika muku ce in yi Yawa.
bismillah yi yawa to kuma shi ya ce kanada ake aiki sai zamanto yanzu suna ta wuri wurin aiki wanda ba a samu a yi to a yi sallah tun da wurin cike yake sai cikin mota ya ce in ya ce bari sai ya ta gida ya yi lokutan hadari tun takwas suke shiga aiki ba su hita sai kare sha ɗaya na dare to ya gani ya ce sai ya koma gida ya to har kullum kenan sallolin ba za su samu ba. to shine yake tambaya yana iya zankin sallar shi a cikin mota radda kuma suka koma wani sit wani wurin inda ake aikin sun akwai wuri ya hito to amma yanzu inda da yake ce ba yiwa ba inda za a yi ka hito waje direban yi gomi ne direba har ka shi ko cikin mota ce ko kaya ne yaushe.
yake ta ɗauka Eh, yana haka.
kaiwa yana dawowa eh ba ya sauka ma na eh ba ya sauka ya ce sai ya ba sallar shi eh
ni ba dai zai mutum ne ya ce yana kanada yake Mm.
to ba ya da lokacin sallah aiki ne inda su ba musulmi bane ba a tsayawa tun karfe takwas na saye sai sha ɗayan dare a sauka ko aiki ne kawai tukuru ba ka tsayawa to ya za a yi lokacin sallah to kamata dai mataki na farko ya diba gani in in yana yiwa ya nemi izini in abin baya yiwa to shikenan sai mutum ya yi kokarin dibawa ya ga lokacin in lokacin sallah ya yi a kaga lokacin sallah dai in ya yi wajen awa ɗaya da wani abu ne akalla misali magariba kaga akwai awa ɗaya zuwa isha'i tsakanin la'asar da magariba nan ma kaga awoyi ne wajen awa uku tsakanin azhar da la'asar tsakanin asuba haka dai diba ya gani duk waɗannan in lokacin sallah ya shigo kahin ya wuce in akwai wata yar dama da za ya samu ya sallar shi haka sai ya hito shi Mm.
in yana yiwa Mm.
in kuma doka ce shikenan sai ya zama shi cikin mota ya ta sallar yana ya zama larura ce na'am sai zama ya cikin mota ya tas lokacin sallah ya daga nan ya sallah shi na'am Allah ya samu dace Ah, shi ke Allah saka kuma insha Allah
kaga ya ta yi wani abokin shi sai ci mashi shi zai hidda nashi sai da mai su jaka uku to ya halatta ci wannan jaka biyu
mutum ne ya ce an kawo mai gyaran tele to ba ta da haske ta ci abubuwan da suke haske a telen to sai ya tambaye shi nawa ake sai da sai ce jikka biyar ko jaka biyar ne na shi kuma da ya je sai ya bayi jikka biyar din da ya je sai sai ya samu su jikka uku ko na ko ko ya halitta ya ci wannan biyu din ya halitta saboda mai gyara ne shi ba ba mutum da ya aike ka je sau mana kaza ba aikin ka ne na aikin ka ne ba ba aikin ka yi ba shi ya kaya ba da kuɗin gyara kuɗin a sau abu ko na ko sau a kai ka ba shi ya san yadda za ka kasa bai san yadda ake sa su ba kenan wannan ya sha bamban da aiki mutum je sau mana kaza ka kawo mani wannan kuma ka faɗa mai kuɗa abu ne kuma kai ka samu sauƙi tunda kai ne mai gyara wannan baya da matsala insha Allah ya na halitta sai tambaya sai tambaya ta biyu malam mutum ne yake eh, yayi wankan janaba sai ya bar lum'a to wannan wankan nashi yayi mutum ya wankan juma'a ya bar luma wannan wankan nashi yayi in dai mai girma ce kwarai to wanka bai yi ba. in kuma ya kararrama ce wanda ba ta da wani tasiri to ba ta ba ta hana ibada amma in dai ka bar wani wuri baka wanke ba kuma wurin mai yawa kuma kana iya wankewa ka je wanke shi to wanka bai yi ba domin gama jiki da wanka da ruwa gaba daya a cikin wankan janaba wajibi ne farilla ce daga cikin farillan wanka na'am na'am malam idan a- idan an saki mace saki daya idan har ta yi jini uku za ta iya komawa gidan mijinta
idan aka saki mace wai saki daya
Mm.
sai ta yi zo ta yi zaman idda har ta yi jini uku ko za ta koma gidan mijinta za ta koma amma da sabon aure da sabon sadaki da zara an yi jini biyu to shi kenan in ta yarda ta yi na uku shi kenan in ba ta kai ga na uku ba sai a mera ta sai a- sai a zo a yi biyu amma in ta yi uku to shi kenan a iya komawa a yi aure amma sai da sabon sadaki kuma sai an yi sabon ɗauran aure na'am
na'am sai tambaya malam wanda da tambaya ce iya tambaya ruwayoyin da alkur'ani ya zo da su
yawai yana tambayar wani riwayoyin da alkur'ani ya zo da su guda nawa ne guda ishirin ne riwayoyi na qur'ani guda ishirin ne warshi da hamsu da wane ne har guda ishirin na'am
yawa sai tambaya min da wala eh yana yana fara addu'a saboda wasu bukatu na shi na alkhairi da yake so ya cimma to Allah ya biya Amin. Am, sai wannan kuma ce malam almajiri ne bayan an gama sallah sai ya tashi na cewa a bashi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta nanatawa yi ta nanatawa to kuma shi na cikin azkar to ko ya halitta mai magana
me yasa zai mai magana ya ce albajiri ne ya tashi cikin masallaci bayan ƙara sallah yana a bashi dan manza Allah a bashi dan manza Allah shi kuma yana cikin addu'o'i na bayan sallah ko ya halitta ya yanke ya hana shi ya ce kai mutane shiru ba a cewa dan manza Allah ko gobe halitta ba ya kyale shi cewa dan manzan Allah malamai sabani suka yi ga wannan wasu sun ce ya halitta wasu sun ce bai halitta ba kuma kowa da dalilan shi wadda haka matsala ce ta saɓani na'am bai kamata a yi- a matsa a cikin ta ba Oh, sai tambaya wanda ya matsa kuma yana da dalili wanda kuma bai matsa ba shi ma yana da dalili na'am sai tambaya ka ta karshe malam yace shi ma yana bar addu'a da bai lafiya kuma yana bukata aure yana bar addu'a to Allah ya biya bukata yana bukata aure eh
na'am Mijin, da ya sha mamu ma kenan ya soso nuna mai hukuncin wai mijin da ya sha nonon matashi. Ya mai hukuncin shi? Wani hukunci ke gare? Ma- Mijinta ne muna mata ya ce. Shi nono wanda yake haramta nan mun karanta. Nonon da yake haramtawa shi ne wanda ya zama abinci ga wanda ya sha shi. Makato da kai nono- nonon mace ka ma san shi. Ko ka ji ruwan shi, ni za a wani me za a yi ma. Ko kishirwa ba ma magani bare yunwa. na ka baya haramta mace amma yaro ne in ya sha karami shi ma kafin a yayi shi da zara an yayi shi baya baya bukatar nono dan ya sha nono wannan na'am
wanga tambaya wanga suna yake Suna- sunan yake tambaya wani ne shi
ibnu asakir yana tambaya wane ne ibnu asakir na
kenan shi ke wanda makaranta yanzu rawahu a rawa ibnu asakir wani malami ne ah, da aka yi baya annabi sallallahu alaihi wasallam kushin ya bayyana wajen shekara ta 500 da wani abu malami ne babba yana da littattafai da yawa yana da littafin tarihu dimashqa ya littafi ne mai yawa tarihin gari garin ne gar- malaman da suka zanna ilimin da aka watsa ciki abubuwan da aka yi garin dimashi ta masu wannan wanda aka yi sauke shugaban su kwanan nan. dan can ne babban malami ne yana da littattafai da dama kuma yana cikin manyan malaman hadisi Mm, Allah ya ji kanshi kan dukkan magabata gaba da Allah ka musu gafara Allah ka sa sun huta Allah ka hada musu da rahamarka ya Allah Allah ka hada mu da su aljanna Allah ka sa mu kare da duniya lafiya amin mana gafarar zunubin mu gaba da ya Allah amin Allah ka yafe mana laifukan mu ya Allah amin Allah ka buda mana budi na alkhairi amin Allah ka kai mu lami lafiya watan Ramadan amin Allah subhanahu wataala ka kawo mana karshen walhalu gaba da ya amin matsalolin da suka ya suka dame mu suka addabe mu Allah kawo mana karshen su amin marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya amin rigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama amin yan bindigan mu da yan ta'addan mu da barayin mu Allah ka shirya su ya Allah amin waɗanda suka rike da su Allah ka sa su sake su ya Allah amin Allah ka kare mana jami'an tsaron mu da inda suke ya Allah amin kare musu lafiyar su ya Allah amin kuma Allah ka kare mu ya Allah amin Allah ka amintar da mu cikin gidajen mu da masallatan mu amin makarantun mu da wuraren neman abincin mu ya Allah amin da dazuzzukan mu ya Allah da biranen mu duka Allah ka tsare mu ya Allah amin shugabannin mu Allah ka kara musu adalci da tausayi ya Allah amin Allah ka kara musu adalci da tausayi amin ka kara musu adalci da tausayi amin Allah subhanahu wataala ka shirya matasan mu samarin su da yan matan su ya Allah amin Allah ka raba su da lalacewa ya Allah amin Allah ka ba su ilimin da zai amfani kasan mu da addinin mu ya Allah amin Allah ka ba su aikin yi wanda zai amfani addinin mu da kasan mu ya Allah amin Allah ka ji roƙon mu ya Allah amin Allah ka tausaya mana ya Allah Allah raba mu da yunwa Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da mutuwar zuciya ya Allah Allah ka azurta mu da hakuri da wadatar zuciya Allah Allah ka raba mu da yunwa da talauci ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu ayyuka masu albarka ka ba mu kasuwanci mai albarka Allah ka kawo karshen zaman banza da zaman kashe wando da yamana yawa ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah mu bayinka ne ya Allah Allah ba mu da wani Allah wanda ba kai ba ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah duk wanda yake da bukata ta alkhairi Allah ka biya mashi ita ya Allah duk wanda yake da wani guri da yake so ya cimma na alkhairi Allah ka sa ya cimma shi ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين